أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم إن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عبادنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a goma ga wata na dulkada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara ka tara da manu kacin tsara wasu sun ce wajen mutum ishirin yawan shaida sun gani jefo a birni wannan wace mu ya shaida da an ga wata a birni ra talata allahu alam shi na yake da shi to a tara dai ganin kowa ko to an uwa ganin cewa a sati da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha ɗaya cikin surat ibrahim kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha biyu cikin surat ibrahim kahin nan akwai ɗan uwa da ya kama na ziyara daga kaduna na ga dama wannan da shekara ya zo kuma ya dawo to ya zo da 'yan tambayoyi ce da iya so amsa mishi a cikin karatu eh, tambaya guda uku ce kenan sai a ɗan haƙuri ganin bako ne ya amsa mishi to duk da bako ne muna hilin tafsiri kenan za mu yi bakin ƙoƙari dai in za fa in ta amsa insha Allah tambaya ta farko iya magana cewa bashi ne aka ɗauka wajen shekara talatin da biyar kuma wanda ya san naira na na shekara talatin da biyar da ta huce kowa sai naira da take matsayin naira da darajarta da komi to mushkilar da aka samu sai yanzu wanda ake bi tsohon wannan bashi sai ya zo neman biyan wannan bashi na shekara talatin da biyar ya ce na aka samu takaddama wasu ce ya za a yi a baika talatin da biyar bashin shekara ya san an san naira kimata a wancan zamani wasu ce bai yi wa wasu ce haka za a maida yadda aka amsa ɗan wanda masala malamai magabata malamai har na zamanin sun yi magana kanta shi asali an haka ce dinar ko dirham in ka amshi dirham kaza shi za ka mai da ko shekara nawa haka haka dinar wannan babu sabani kan haka matsala a yanzu ta umla sakin umla alwarqiya kina wannan kudi na takarda sefa ko dollar ko euro rigima a nan take a takaice magana uku da take a yanzu malamai na zamani yanzu suka yi magana kan wani abin da ya same mu a yanzu dan da babu wani rikicin akan in dirham ne ko dinar makaranta ta farko irin lajina da'ima ta saudiya a cikin fatawa akwai irin su bin baz akwai irin su uthaymin sun yi magana irin wannan masala wanda ya amshi wata umla wa raqiya kudi na takarda imma su a can su ce riyal ko duk wani takarda ka amsa sai shekaru suka zo wannan kudin ya hwadi yaya za a yi suka tsaya kan asali cewa yanda idan ka amshi wake ko shinka ko sha'ir iya misali jika-jika kaban tiya tiya wake tana jika-jika tiya wake kaban aro idan zan mai da makaranta kai da musa musan ya ce kaban tiya hudu kenan kaga tiya da zama kama ko to yi suka tsaya kan wannan asali cewa canzawar lokaci ai kudi misali yanzu za ka iya ta misali naira yanzu ta hwaji ai akan iya misali yanzu kuma naira ta hau na mace wani iya misali idan misali da ana canza naira uku a jaka guda kudin nijar yanzu naira wajen kashi da ciko to iya kuma yanzu naira ya zama to jaka naira ɗaya baka iya yawa duka yawa ta hau mai bashi tana iya wanda ɗauki bashi iya ta hau wanda ya bada bashi asarar da haka suka tsaya da yin malamai su usaimin su dimbaz kan cewa asali kurin za a tsaya haka Allah ɗora maka za a maida iyawa ka ci riba iyayewa ai hawa za ta yi iyayewa kasa za ta yi kenan kowa akwai iyayewa bangaren wannan mai amsa iya bangaren mai badawa iyawa kudin hawa zai iyawa rakiya zai yanzu suka tsaya kenan asali kurin yanda abu ya kama aro ka amsa na jika ɗari kamar doji ka ɗari dina ta canza suka ce Allahumma illa inda aka waye gari wannan kudin takarda an soke shi a wannan kasa bai aiki a wannan ne za a ci aiki ma eh lokacin bi aiki ma amma mataka ba kudin iya aiki zaka hakura abin da Allah ka maka irin su Albani rahimahullah irin su Abdullah Bassam su suna kan cewa ya za a yi gaban bashin misali yau dinar iya misali dinar 100 yanzu dinar ya koma kima shi dinar 50 kuma kamar yadda muka yi a daidai suka ce a'a dole sai an an sa an diba nawa ne to kuma matsalar suka samu a nan da me za a yi lissan da dinar dinar kai da zinariya ko azurwa ko ko da dolar nan ne wasu kuma samu matsala wanne ne kuɗi nan abin da ke fitowa baya a samu shikila za a zo masu cewa babu riba a cikin kuɗin takarda za ta fito in da kun ce kuɗi ne wannan umra kuɗi ne matsayin dinara ko azurwa mun zaka kusa da wancan nan za a samu wasu ya shigo wuri masu ce babu riba a cikin kudin takarda wannan in dai kuwa kun ce kuɗi ne matsayin dinari da azurwa kenan kuwa abu ɗaya ne kenan shi ma ka ɗauki asara to amma su Allah ya kan bani rahmatullah Allah ba sam suka ce a nan za a zo a diba kiman abin misali a wancan zamanin nawa ne kiman wannan dinarkin da ka amsa akwai kusa da gaskiya su da aka suka ce su kuma mutum akwai malamai wanda suke da aiki da banki kuma na zamani an yi zama shi ma ina ga bahrain a minna san katamar dizinaf katamar dizinaf su zaman da suka yi su kuma da malaman banki na kai da na banki da na addini su kuma abin suka yi ishtihadin su ishtihadi ne suka ce to abin da za a yi in kudin da ya kare ya bai huce ba yanciyar sulisin misali naira a lokacin da kaban bashi tana naira ɗari shida jika guda in yadda ta fadi abin misali yanzu ba ta wuce ba ya ka ba da 900 ɗari ku ne ku ya ka ba da misali 800 kayan 200 ne ta rage darajarta to suka ce idan bai wuce sulusi ba ya ka haƙuri amma idan wuce sulusi in yanzu misali ta fadi da yawa a nan ya zo a yi kiyasi kuma da da dola da zinariya ko azurma yan wa wannan ishtihadin malamai ne gaskiyar magana mai neman cin halak aka ba kanka wahala ka haƙura kurin ka bar jika goma ka bar jika rinan shekara hamsin jika talatin an san sifa ta hwadi kurin baka jika hamsin ka huda yana iya gaskiya ni abin da fahimta kenan kurin ka mai da abin da aka baka ni abin da ba ta ga wallahu alam sai magana ta sita shawar wannan dan uwa daga Najeriya ne kun san yana da aka ta hayaniya kuma daga Kaduna yake a Najeriya ma in wa gaskiyar magana malamai Allah saka masu alkhairi ballin na Najeriya kowa ya bayani alhamdulillah na ba da amsa ga wannan mushkila ɗan uwa zan takaita magana kan wannan magana bayan da iya wani masu jin abin wannan sanji labari magana da ake so har ta zama rigima ba rigima ba ga wajen mai imani balle ahalu sunna balle ahalu sunna wanda ya sa a ce Allah ce manzan Allah ce kawo magana imam malik a wurin ba wurin bane ba wurin bane ba kaddara imam malik ya ce ba a yi su ta shawar ya ce ba a yi duk da su malamai sun kawo tawili iya bi ga zama ne ba ya amma me dai imam malik ya ce ba a yi Allah zai malik duk da almajiran shi suka rayu da shi bayan baya ba wani suka rayu hannun shi sun kawo dalilai na tabbatar da wannan magana da uzurin ma to dole ma ji a gehe imam malik ya ce ba yi manzo Allah ya ce yi ni da abin rigima ɗan wa ruwaya mai kololuwa ingancin ruwaya cikin abin da ke ma'aurai ke kawo su addini wannan ruwaya na ɗaya dai sahabbai ba sabi ba ɗaya ba bayan abu ayyuban ansari sauban zubair bin awwam sun su makaca wannan jabir bin abdullahi abu huraira abdullahi bin abbas abdullahi bin umar duk wannan kuma ruwaya a ina akwai cikin sai musulun akwai cikin sunan abi dawud cikin sunan tirmizi haka ibn maja imam nasa cikin sunan kubra duk wannan sun zo a wani wuraren ajere manzo Allah ya ce man samu ramadana suma ataba sittan min shawwal kana ka siyamu dahar duk wanda ya azumin ramadan ya biyo bayan ramadan da azumin shidda kamar wanda ya azumin shekara za mu ci wannan ruwa yanwa bayan ya tabbata ban gaba abin arzuna wani mana ya ci gaza ai wa me ba kan hala manzo Allah ci ai kuma ya inganta ta kai ne imam malik Allah cikin shi ya dauzuri kuma wannan abin kadai ne nawa abin nawa ba malika ba abin nawa bai ba ba aunin shi yace ba ai kuma za na yi mai zalik yace ba ai misali da mako ruwaya kan kan arwalla an zama imam malik tambaya a cikin jama'al majirai kan tsaye tsaye zo cikin arwalla yace babu shi a arwalla ibn wahab ne daga cikin majalar ibn wahab ne an kare an watse yace imam an ma tambaya kan mas'alar tsaye ya zo ta cikin arwala kace ba ai yace yi yace ga ya kame sanadin ruwa an wani an wani wani gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yace wallahi to ta ta wallahi ba san shi yanzu ban sa abu ba yanzu kuma daga bayan malik yake fatawa kan wannan abu ya riga ya faɗi imam malik rahimahullah ya ce shi mutum ne kaman kowa idan ya kawo wata fatawa ya ce ya saba ma nas ya tabbata ku ajiye ra'ayina kuma sunna abdullahi bin ayyuk zai na jama'a abun idan aka ci annabi ya ci an kare ba na mun karanta ruwa ta abdullahi bin abbas cikin musulun imam ahmad abdullahi bin abbas iya ba da fatawa saɓanin fatawar da umar da abubakar suka yi ba ma- ba malika ba abubakar ya fatawa umar ya fatawa sai abdullahi bin abbas ba da fatawa saɓanin tasu kan yin tamattu cikin aikin haji suka ce wani ce kai kai kai kai ka ce ana yi alhali abubakar da umar sun ce ba a yi ba maliki suka ce ba abubakar da umar ibn abbas ya ce kai kai kai kai kai kai wallah sauran kaɗan a muku ruwan takwaran kwatsa ruwan dutse daga sama ina ce muku manzan Allah ce ku ce ma abubakar da umar sun ce jiwa abin sahabi ne yake tsoron a yi ruwan aradu ruwan takwaran kwatsa ya ce manzan Allah ya ce a yi wani ta abubakar umar yake tsoron a yi takwaran kwatsa to kai zaka ce a kama yau imam malik kace kaza kace kaza Allah shi kan madak ina ganin gaskiyar magana kama wa kama har matsayin mun ahlus sunna masu bi da abin da yazo a sunna kurin mu wadatu wannan ruwa da inganci in ma a canda ma basu ganta ba mu wanzu a wajen ka kai matsayin kana musulmi a yanzu wannan a ruwa duk wani malamin hadisi mai cewa hadisi kaza ya san da wannan ruwa ya bangaren sanadi ta na hadisi ya tabbata Ba- babu shakka ma babu shakka kan ingancin shi haka na mu wannan Allah gawarta mishi imam malik masu kuskure Allah gawarta musu Allah samu ka hanya gaba daya amma kenan kan mu dogita ba ba wata rigima ba wata rigima akan abun ba wani sabani abu ba wani sabani nake kan abun kada sabani ne eh, dole kai ba wannan abu da fili karara annabi ya ce annabi ya ce ana yi kuma ba dole bane bai so yi shi kenan ba sai tambayar shi ta uku ta ƙarshe ita ma ta maganar masa'alar saki uku a zama guda ɗan wannan masa'ala ita ma a taƙaice ɗan wannan masa'ala ce da jimawa rigima take kanta mu ma nan isko mu ta yi isko mu ta yi mu ma ganin muna malakawa muna aiki da mazaba ta malikiya a nan shi yasa ake wannan rigima amma nan ma wa mu sani wannan magana kama koma bayan wamsa halakanta da yawa mutaka ruwayoyi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin maganar cewa saki uku gaba ɗaya ya ƙare kowa sani ba saɓani umar bin khattab radiyallahu shi ne ya magana kan haka ko umar bin khattab umar bin khattab a koda mai karanta kisa da imam musulmi roto zai gane mai dalili cewa umar bin khattab abdullahi bin abbas yake cewa saki a zamanin manzon Allah yana rayu sallama saki uku zaman da yake haka manzon Allah ya bar duniya hai bar duniya haka yake Abubakar ya hawo khalifanci shi ma hai bar duniya saki uku haka yi lahi ne amma da yake dauka Abubakar yace Umar ya hawo khalifanci shi ma Umar shekara habbi shi da shekara biyu zungur haka shi ma yake daga baya Umar radiyallahu anhu sai ya ga mutane suna yawan abun ya ga shigantaka ta yawa ya kamata a yi a wani tsawatarwa ya ishihadi ita kai jama'a gaban nan ko dai mutane suna gaugawar abin da suna da jinkiri kai shi ina na kasa ta'adar fi shayar kan zarar fi anatin ita lau amadai nahu ya ce mutane suna gaugawar zartar da abin da suke da dama su ja a hankali daya biyu uku ya ce mai kuka na baku shawara ko mu ɗauka ko a gaban nan mu zartar da uku a uku ka shawara ce inda mazala ce zai shawara shawara su ka kenan wata shawara ce ta shugaba ta tsawatarwa ga wani aiki mara kyau da ake yi ya ba da shawara aka ba shi goyon baya ka ji asalin wannan fata ta umar sai ta yadu ta kai mazahib har ta kai 'yan mazahabobi haka abin ya zama kan wannan shaksar abin taimiyya abin kayyar rahimullah dalilin wannan fatawa ta gama kan mutane ta gama kan malamai da ya zo yake fatawar cewa gaskiyar magana saki uku a ɗaya yake sai da ya sha kashi aka yawon shi akan jaka a cikin gari kashi aka zane shi da kyau aka zane shi aka ɗauki kan jaki ana wanda wulakanta shi don ya fatawa saɓanin abin da aka sani a mazaba abin an ji wani ba da magana kenan wa kan haka wannan umar bin khattab kamar da yana abu saka hoyi nake cewa idan ijma'i ne yace akwai ijma'in da yake na manzon Allah yana raye sahabbai suna raye manzon Allah ya koma ga Allah bayan ya koma ga Allah Abubakar Siddiq akan haka yake da dukkan sahabbai gaba daya a cikin ummatin cikin ijma'i ne akwai ijma'i da ya wannan yace kuma daga cikin sahabbai bayan Umar ya huce ita ne shugaba ne in sai Abdullahi bin Abbas in sai Zubair bin Awwam in sai sun sai Sayyidina Ali sai Abdullah bin Auf da dama cikin sa in su ikrama cikin malaman tabi'ai in su Adab bin Abi Rabah in su Tawus duk wannan daga baya sun ture sun ajiye waccan magana ta Umar dalili ne sai suka ci gaba da yanda manzon Allah ya rayuwar shi uku a suke dauka wanda sai mutum shagin imam muslim na anbar kafuri ce duk abin da ya zo na uku gaba daya amma dai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata ga hadisu rukana zawai ce ya rasulullah ya wa mata shi saki uku manzan Allah ya ce mai data ya ce ya rasulullah uku da mata ya ce na sani ga mai data a ya kace ɗan mu a takaice wannan mas'ala ta saki uku mu dai a bangaren sunna bangaren fatawa muna ba da fatawar kan wannan fa'inta ta wani malamai kuma irin bayan wannan sahabbai na gaya muku irin su irin su ibn taymiya irin su ibn qayyim irin su ta'anin su albani irin malamai na zamani a yanzu na na hadisi bayan wannan malamai na cewa kadiba dukkan kotu ta inda ake shari'a ta musulunci ta larabawa babu wanda ake aiki da uku uku ne a ɗaya suke doga duka har ma da suke da malikiyar makanta kadiba kotun su ta musulunci suna aiki kurin abin sun tsaya a kan uku inda zama guda ne a ɗaya ne ɗan wa umar kai kan galiba a ɗan wa'an yau allah wani ne ba ka haushi ya ka ce uku ne ma yi abin ka yi mutane wata kake ƙarni kai da kai dama ka yi ɗaya na mace gulmatin shi na mace sha biyu to allah ne ba ka haushi ka ce kai sha biyu ya ƙare ma ne haushi ne zai kake ba ka mutane amma gaskiya a fatawa mutum tsakanin shi da allah da kai ba gidan alƙali ya yanke muku ita kurin za ka ɗauka ɗaya ku yi lissayin saki ɗaya ne amma an ce uku ka ce a ni ɗaya na yi kurin ba shi gina ba ma sai ɗaya uku ɗaya ne ne a gani ba ka guda ba Allah wa alam ina wata tambaye ka su ne ko Allah sa an gane kenan a takaice wani su ne hujjoji da muke badawa duk da muna nasihar a bari a bar wasa da armi dan wa irin wannan abun me yasa wasa da armi tun da kana cikin wata al'umma wanda suna ga abin nan ba jami'a ba za a ga iya wa aibanta ka ko aibanta ɗanka ko matarka me yasa za ka kai ga irin wannan kaɓa kai ɗaya in ba a gyara kwana biyu kuma a sake yi an kwan biyu kuma in ba ba gyara amma kurin furut gaskiya matsala ta kaɓa ci gaskiya Allah ya shirya da mu aya ta goma sha biyu Allah rahmu
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون na'am yanzu mun ji bayanai aya ta ƙarshe kafin wannan a sati da ya gabata maganar manzannin Allah game da mutanensu da suke cewa ku mutane ne kamar mu ba ma muku biyayya ba ma yarda da ku manzanni a wancan zamani kenan kowane manzo ga irin amsa da yake bada cewa lalle kamar yadda kuka ce mu mutane ne kamar ku ta wajen halitta amma Allah yakan yi baiwa ga wanda ya so a cikin bayan shi shi ne mamu baiwa ta manzanci ya aiko mu magana da kuke cewa maka da hujja mazo da aya lamarin aya ba a hannun mu yake abu ne a hannun Allah in ya so ya zo da aya in zo bai kawo ta ba mai sace ka abin da bai so ba Allah yana abin da ya so kuma wannan ba abin da za mu ce mu dai ga Allah muka dogara domin daman ga Allah ne duk wani mai dogara ya kamata ya dogara shi ne ci gaba karatun na yau wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana nan kamar na zarge su kan wannan koma ga Allah dogara ga Allah suke wadin dalilin su cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah me zai hana mu mu dogara ga Allah me nake nan mu manta da ku mu kama Allah alhali Allah wa qad hadana subulana Allah ya shiryar da mu hanyar da muke kanta muna kan islam hanya mai kaka me yasa ba za kenan za mu ji murya komi wa nasibiranna ala ma azaitumuna kuma wallahi kan wannan abin da Allah ya dora mu kanshi na hanya ta kwarai za mu yi hakuri za mu jimre dukkan cutarwa eh don sa akwai cutarwa akwai zalunci na baki na hannu to suka ce lalle za mu ci gaba da haƙuri alama adaitumuna duk irin cutarwa da za ku mana za mu yi haƙuri a kanta wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun da man ga Allah duk mai dogara ya dogara ga Allah duk wanda kama ba Allah ba ka kama manza fa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayuwar wanda baya mutuwa in wa ka kama zai mutu mulkin zai kare ko mulkin ya kare ko ya mutu ya barka ka kama manza eh ka kama manza ka bu gawa Allah ya ce wa qala allazina kafaru وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
وقال الذين كفروا لرسلهم
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إذا تقرأ قرأ قرأ
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد na'am Allah ya ce wa qala allazina kafaru li rusulihim wanzu kafirce ma Allah suka ce wa manzanninsu suna an ce akwai ba manzan Allah hakuri haka da mabiya su ga irin gwagwarmayya da suke tare da ita cikinta da adawa ba kansu aka fara ba an wa manzannin warku ba wani abu ne sabo ba kan bala'i ko da adawa da masu da'awa suka ce ma manzannin Allah la nukhrijannakum min ardina aka ɗauki mataki cewa lalle za mu kore ku za mu hudda ku daga garin mu kasan mu ce aw la taqudunna fi millatina ko ku koma gargajiya abu da muka gada addinin uwaye da kakanni ɗayan biyu ko ku bar gari ko koma kan addinin uwaye da kakanni wannan kusan dukkan manzannin Allah haka ake neman musu a kore su ɗan waga na ƙarshe manzannin Allah ke yada cewa wasu yamin kurbuka da zina kafaru ya shi bidu aikata loka a yi surjuk wasu yamin kurbuka da zina kafaru wasu yamin kurbuka wasu yamin kurbuka da zina وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ka na annabi ake bashi labarin lokacin da kawure ke kulla maka makirci a cikin abu uku lizbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk ana shawara ana adarin na da wa tabbata haka kana abin ya kai musu karo sun shi da shi ya fasa sun nema an kudi ne a bashi sha masa lafiya in arme inda ya wake to za su bashi in ma shugabanci shi ne shugaba a makariyar da amma ya fasa suka addinin su ya fasa taɓa lata da uza eh ya bar addinin gargajiya kai taɓa shi in kudi su ce sun amince su gama kudi ya yi kowa kudi a garin in wanda ya wani yake so inda yawa ka gaya mana zamu ba ka iya wace ce kudi shugabanci arme duk sun buga ba- babu dama yanzu shi ne yanzu kenan ake da mashi aka shawara ake shawara a ji gidan shawara yusubituk shawara daya cewa a ɗarme shi kowa a ɗarme kai cikin mutane to na ga aka ɗarme shi ai iya mabiyan su su sun ci shi akwai rigima aw yaqtuluk ko kurin a kashe shi a huta aw yakhruj ko a kore shi ya kore shi ma ya wai dawo kuzubi shi karshe dai aka ɗauki shawarar a kashe shi asalin wannan daga nan ne hijira ta taso aka ba shi umarni yanzu lokaci ya yi na barin garin makka suna nan a daren da aka shirya abin an yi kullalla an shirya kowa ya kawo ƙato maji ko ta fami da an ce dan ai haka dan yanda famin shi bisa iyaka kowa an kowane gida ya kawo ƙato maji ƙarfi aka aka mai zama guda ruf aka kashe shi shikenan ita ko biya diya haka aka shirya suna shirya haka Allah ya bashi labari gashi halin da ake ciki amma maza lokaci yayi ka bar gari da rana Aisha take cewa sakan rana daga maza Allah sakan rana ka zo gidanmu ya alalibe tace na san akwai wani abu akwai matsala ya saba zawa lokacin ba ta manzo manzo ce shigo gidansa da rana sakan rana ya lalibe muskar shi ya ce wa Abubakar lokaci yayi za mu bar makka Allah ya wani umarni ya ce ya rasulallah a su ba hannu ya ce haka Allah ce da ka zamu ta Allah ya ambace ce haka kai ta wuce da kuka ta wuce da kuka murna ta wuce da kuka daga nan da gina abubakar aka yi firfaren wuta da dabbobin da komi daga nan aka shirya abinda da kasa ce doguwa daga nan shi ne asalin sabon hijira shin Allah ya ce wa iz yamkuru bikal ladina kafaru lokacin da kafiru ke maka makirci lisbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk imma dan ko a darme a darme ka ko a kashe ka ko a hudda ka wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulla makirci Allah na maida musu shi makacin Allah wallahu khairul makirin Allah ya kowa irin iya maida mugun kulli dinin kamar Allah zai maida ka makircin ka kira ka gina wannan abin da aka wa manzanni ne la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina ko za mu huda ku daga garin mu ko ku koma kan addinin da muke fa auha ilaihim rabbuhum ga irin wahayi da Allah ke ma manzanni dan a kwantar musu da hankali la nuhlikanna zalimi ina ji hankalinka wannan kullun su bai komi za mu halakar da azzalimai Allah zai gama da su na alƙawarin Allah ne bayan halakar da su na Allah ta gaba wala nuskin wala nuskin nan da kuma arada lannakumul arda min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wala nuskin lannakumul arda min ba'dihim za mu halakar da su kuma ku za mu ba ku gadar ƙasar za ba ku mulkin ƙasar bayan Allah ya gama da su Allah ya cewa wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin ban zaka fara ba Allah ce can daman kalmanmu ta gabata ga bayinmu manzanni ko suka wuce cewa innahum lahumul mansurun an yi gwagwarmaya kai a kawo manzannin Allah su suke da nasara ce ba su kaɗai ba wa inna jundana lahumul mansurun duka rundunar Allah an kai an kawo rundunar Allah lahumul ghalibun rundunanmu su ne masu rinjaye wannan jundunan lahumul ghalibun su suke da rinjaye bayan gwagwarmayya كتب الله لأغلبن أنا ورسولي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز كتب الله ألا يارق يا حكم تيقري Allah ce la'aghaliba na ana wa rusuli za mu yi Allah ce ni ne mai rinjaye da manzanni na da an kai kawo Allah ce shine mai rinjaye inna la qawiyyun aziz Allah mai karfi ne mabuwayi ne abin da ya so ke yi ya kudi ba yan uwa isa Musa alayhi salam ga Fir'aun lokacin da a hankalci zaka ce bai wa mu Fir'aun ya azabtar banu Isra'ila tun kafin Musa ya zo tun ya ciki ya yi ya yi ya yi ƙarshe yanzu musa ya zo manzan Allah an gwagwarmaya an kore fir'auna ya ba hujja ta ƙare iya ga mulki naman iya da man kurcewa ya dauki da kere zai yanka zai ci abin da sabai tanda zai ci gaba da yanka a yanzu banu isra'il hankali tashi ina za mu shiga dan fir'auna bai dan adawa bai ce ba ai ba shi za a ci akai karin akai wata kotu duniya ba wata kotu a cikin karin fir'auna ya riga ce da kuma zai amma Musa a da samu tsashin annabin Allah wa qala Musa li qaumin ista'inu billahi wasbiru inna qadrillah Musa mai sha mai badi قال موسى لقومه استعينوا بالله بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض إن الأرض يرثها إن الأرض لله إن الأرض لله يرثها من
Musa mai sha يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين nan lokacin da suka tada hankalinsu suna gaba wata mahuta kura an gama Allah ce wa qala Musa li qaumi ista'inu billahi wa sabiru Musa kace eh ba mutane shi goran baya kashin gurwa ku nemi taimakon Allah dinu ya ta wuya ku shiga matsala ce ku nemi taimakon Allah kuma wasbiru ku yi hakuri kafin zawar nasara eh ku nemi agajin Allah yake kafin zawar ta zo a sha wahala ita wasbiru ku ne amma gashin Allah kuma ka yi haƙurin buɗe ga Allah Allah abu ne a hannun shi iyawa sai wani ya mutu sai wani ya kawa ɗaya sai an yi kaza daga bala kan sanar amma dai ce ku nemi taimakon Allah wasu biru ce inna ra'adu lillah ita ƙasa wannan ta Allah ce ƙasa ta Allah ce ita yurusa man shamin ibadi amma kayan shi ne iya bada iya bada ta ga wanda ya so a cikin bayan shi ya ba mai imani mulki ya ba kawuri mulki kowa da ya bashi abu a hannun shi yake ba hannun wani bake ba shi bai bashi kuma zai iya amshewa kina finan ku nemi taimakon Allah yace wal aqibatu lil muttaqin duk an kai an kawo karshe na kwarai na tara ina ga masu tsoron Allah Allah sama cikin lafiya wannan kenan Allah ce haka manzannin Allah Allah musu alƙawalin wala nusukin nan kuma min ba'di za mu zamanar da ku a wannan a ƙasa min badin bayan mun halakar da su ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma na alƙawarin na Allah ya taɓa yi manzannin annabi Musa rubuwa ne ne a wannan alƙawarin Allah ya ba da nasara ga masu imani wani alƙawarin Allah ne ga duk wanda ji tsoron tsayawa gabana kai mai tsoron mai tsoron Allah kuma kuka ji tsoron azabata kai masu bin biyayya ga Allah alƙawarin Allah zai taimake su ko bayan lokaci واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
yace wastaftahu wa khafa kullu jabbarin ani manzannin Allah sun kai sun kai neman agajin Allah Allah ka kawo nasara kina abin ya kai gaya sun nemi agajin Allah kuma wa khafa kullu jabbarin ani duk wani mai tsaurin kai ya ta ya kari Allah kariya shi haka Allah musu ya Allah ce من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد
na'am ɗan uwa mas'alar tsoron kullum babban madogara ta bawa gyaran bawa tsakanin shi da Allah tsoron kacai liman khafa makami wanda yake tunanin tsayawa gaban Allah gobe kiyama shi yake aiki da lahira yanzu tsaya gaban Allah kuma Allah zai hisabi iya tsoron kuma a wannan rage wa khafa wa'idi kuma yi tsoron kamun Allah a wannan rana ce shi ne Allah ke cewa fa amma man tagha wa asra hayatul dunya وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا التي دون دي شيشيجي game da dokokin Allah ya shishigi wa athara alhayata dunya yahihita ko ya zabi rayuwar duniya kan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa wannan makomashi ya kai ya kawo karshen shi da dan wutan ne jahima ce makomashi yace wa amma man khafa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى آه.
فإن الجنة هي المأوى ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin shi gobe kiyama Allah zai bincike shi yake tunanin wannan rana ta tsayawa a gaban Allah kine kiyaye dokokin Allah kuma wani hannafsa anil hawa ya hana rai abin da take so kaga nan ya karantar da mu zuciya sai ka yake ta tana san a more tana san a ji daɗi halal ko haram imani ke hana ta jin daɗin haram ko ya san jin daɗi more ko ya so amma imani ke hana ka jin daɗin ya zama to na halal haram duk da take so a hana ta tana so a hana ta an ce dan adam ya da wasu matakaiya aka ce mataki da kake bi na muƙawama na tana so ka hana ta in kana haka za a wai gari kuma a gaba za a gari ma ba ka bukatar ma za ka za ta samu nutsuwa yadda ba ta bukatar saɓan Allah ma amma sai an je kayi zamanin mukawama kana yaƙi da ta kana yaƙi da tabbata wata ran wallahi abun baka shi bai ma ranka bai bai ma baka shawo shi ko daya amma na ce sai kayi mukawama shi ne malamin sai wani malamin da ke kawo duk da malami ne mawaki ne ke kawo waka ta da beti na da nake cewa النفس كالطفل إن تهمله على شب على شب الرداء وإن تبطن ينفطم abin da kace maganar da kace wa an-nafs katifil zuciya kamar yaro karami ne in tuhmilu shab ala hubur rada in kabar yaro sai zama kawato ya nono yaje da gudu ya wajen washe sha nono wannan shi yaro sai zama kawato cikin yara bai ci bai komi inda ba ta hana shi ba amma ce wani tafi mu yamfata ne idan kuwa iya shekara ɗaya ma yaro ana in ya zo hana shi a yayin shi kwance zo kai gabi zawa zo nuna kai zai sha kwance ta jirin jijiji duk bai warin shi kenan to atima zai ce an ce haka take yau kana san abu nisa ma Allah ne kakkai da da kana san abu ka yaƙe ta kakkai sai a waye gari ko sha'awa baka ta abu kenan ta zuciya ya yaƙe ta ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wanha nafsa anil hawa duk ne tsoron tsaya gaban Allah ya hana rai abinda take so fa innal jannata hiya al ma'wa shi kuma wannan aljanna ce makomashi tace wa liman khafa maqama rabbih jannatan wa liman khafa maqama rabbih jannatan hasabu Allah bamu duk wanda ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji yana da aljanna biyu wannan malamin na cewa me ya kawo aljanna biyu ba ce ba jannatin kwatan ɗaya an ci saboda ɗan adam iya buƙatar wurin shakatawa da nishaɗi da ganawa da abokai a yi shagali to su matawa ka mata sun zo wajen shakatawa ka da abokanka ka ga mata ya cikin nan akwai gida da za a zo na shagali da kai da abokanka kuma su mata nasu daban ba ni gani ya kai eh wani ba ni gani ya kai ko da ana shi ta shi gidan biki nan gida ɗaya na shagali da nishaɗi gida ɗaya kuma na mata ba da shiga ya kai Allah kai mala'iya ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin adi an manzannin Allah sun nemi agajin Allah na neman nasara duk wani mai tsaurin kai ya taɓe min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yace wannan ana musu azaba ita min wara'ihi nan mana amaman mana a gaba ba nan ne ba na baya abin da baya wuce ai na nan wara ko alarabice ne a hausa ma za a ce bayan wannan ya kaza ko amma ne gaban wannan ana ne kiran gaban wannan ya ke mana kenan gaji ba labarin ba wannan mutanen Musa da shi da ashabu da safina ta wakana wara ahmad bin ya kusa kusa mata gasa ba ko ai ta wakana wara ahmad kun ya kusa safina da gasa ba Musa ka ce ai ta ka wara mana amama kenan bayan nau'i na azaba suna wa yusuka min ma'in sadid za a shayar da su da wani ruwa wajen kallo ga muni wajen kallo ga wari ga mugun kallo ga tsami kuma ga zahi wa in yastadisu yughasu bi ma'in kalmun wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh وساءت مرتفعا
الله أكبر الله وإن يستغيثوا za a ga masu da kishirwa za su nemi agaji na ruwa yughazu bima'in kalamku za a shayar da su a bata agaji ne na ruwa amma kalamku kamar da kaka tabulla yace yashul wujuba ruwan suna tinkarawa zai zai soya huskal yashul wujub yace bi'sa sharab ce wasa'at murtafaqa Allah ce Allah wannan mun abin sha mujin hutawa ya yi muni a ce gidanka ne wurin hutawa ka na gidan wuta Allah kiyaye ya ce ya tajarra'uhu يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت نعم.
ومن ورائه عذاب غليظ wannan ruwa na na ce mece ma sadid ruwa aka ce na mugunya mugunya jini jini shi sadid wanda ke ruwan ciwo wanda sanar ruwan mugunya ciwo in ya in ya zakwai shine sadid shine wani ruwa ba su kenan ga wari ga rishin rishin kyawo ya tajarra'uhu kasan ba da bai ba da kan sha zai rinka neman ya daure rinka neman ya sha ya tajarra'uhu wala kadu su wata bai hadewa bin iya haɗewa cikin azaba yake wa ya tilma mutu min kullum makan ana ce mutuwa da ko'ina mutuwa tana zama ma'ana mutuwa tana zama ko'ina kenan inda mutuwa aiki da ya mutu kuma Allah ce la kudu alayin fa ya mutu Allah ba magana Allah الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
Allah ya ce wadanda kafaru lahum nar jahannam Allah ya ce wasu kafirce ma Allah an tabbatar musu da wutar jahannama la yuqda alaihim fa yamutu ba a hukumta mutuwa balle su mutu ba magana mutuwa wala kafu min azabiha ba a kuma ko sauƙaƙe azabar ba a yi ba a rage ta kun ba magana afuwa haka za a yi ta yi Allah kiyaye ya ce wa ya tila mutu min kullum makan mutuwa tana zama ta kowane wuri kenan wuyar da yake sha zaɓar da yake sha ta kai ya mutu inda ana mutuwa ala ce ma hu bi mai amma ba mutuwa ba zai amma mutuwa ya kai a mutu amma kuma bai mutuwa wa min wara'i azabun ghaliz kuma wannan a- nau'in azaba ne za a kare wannan azaba ta ruwa ta ruwan zahiri wannan ruwan sadid kuma akwai wata azaba mai tsanani bayan wannan Allah ce gaba مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كالذين اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد na'am nan kuma Allah subhanahu wataala ya buga mana misali aikin banza da kawure ke aikin su aikin banza ne mutaka ba imani da abin da suka yi sun ciyas sun ba ku dawa sun ba ku hatsi sun ba ku ruwa sun ba ku komi amma ba imani aiki ne na samun lada inda da imani sun sharaɗin samun sakamakon imani to babu ya da ake baga maka misali duk irin aikin da kafuri ya yi ya ce matsalul da zina kafaru da rabbi misalin waɗanda suka kafirce ma ubangiji a amalun misalin ayyukansu karamadin shidda ta biyu fi yomin asif misalin shi zagani asara ya ce kamar toka ce aka zo aka huddo ta a hili kuma a rana a wunin da yake da guguwa guguwa ta taso ka zo ka zuba toka a waje akwai abin da saura to haka aikin su yake ya ce la ya ƙadiru na mimma kasabu ala shai duk abin da suka yi ba sa iya samun sakamakon aiki shi ta naka cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin duk irin abin da suka aikata na aiki Allah zai tattara duk aikin da suka yi ce faja'alnahu haba'an mansura me haba an ka ce ma iska ko kura haba wanda misali kura ce wadda ido bai ganin ta sai a wani hali yanzu misali kana aiki in akwai rana tana shigowa Allah gani abubuwa suke yawo wuri wurin suna yawo wasu abubuwa wani inda babu wannan ranar ta shigo maganin su wani nau'in iska ce abin ƙura ce irin wani maganin ta nan kira ma'ana Allah zai sheke aikin wannan ƙura ce abin shekewa haba an masura kenan ƙura abin shekewa haka Allah zai mai da aikin dukkan ku da duk wanda yake aiki ba dan Allah ba cikin wata ruwa tabbatatta mazala kace masahabai kace masahabai kace masahabai inni la'alamu rijalan min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi'amalin amsal al-jibal ittihamat bida fayaj'aluha Allah haba'an mansura qala saban ya rasul Allah sifhum lana jallihum lana alla nakuna minhum yace innahum minkum وياخذ من خدكم منكم كشيء ده من التروال انا كنت مصحابي ناسا a cikin al'ummata al'ummata ne wasu za su zo wurin kiyama yace da ayyuka kuma ce amsalin jibali ta tamar bida aiki na masu yawa kuma na alkhairi aikin kwarai ne ita misalin duwatsun tihama kamar yankin jidda wanda sai yankin yankin wajen saudiya daga maka zaka daga jisun zaka maka wani duwatsun wani misalin irin wannan maimain duwatsu za su zo duwatsun tihama za su zo da aiki mai yawa amma fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura sai Allah ya mai da wannan aiki nasu ƙura abin cekewa jin haka sabai suka tsorata ya rasulallah jalihim lana ya su la kamar da bayaninsu Allah na kudu minum ka aje muna cikin layinsu ya ce innahu minkum cikinku suke hada su ake kyamun layin ta walakin nahun idha khalo bimarin lan taquha ya ce matsalarsu cikin jama'a na kwarai ne tare suke da mutanen kwarai amma daga sun yi kwana inda ba kwana ba mutanen kwarai duk wata ɓanna da su za yi cikin jama'a na kwarai ne suna ɗari saman ɗari daga ya kwana biyu da san fursan ɗari cikin ɗari ko shirka da shi za a yi amma cikin ku a masha Allah masha Allah shi ma shi ne nan ma'ana duk mutumin da yake na kwarai a cikin mutane wanda in ya kwana inda ba a ganin shi mugun mutum ne haka yi a banza ke na ba imani Allah ke yi ya ce misalin wani shi ne misalin ka aikin kahurai ya ce aikinsu karama da nishitar da tafi kamar ƙura toka ce da a cikin tsananin iska kuma fi yawmin asif a ranar da yake da guguwa iska ta kada da kadawa da ƙarfi an san dai ba ya ce la yaqdiru na mimma kasabu ala shay ba su ikon amfana da duk irin abin da suka aikata mana ba sa samun sakamakon shi wannan shine sakamakon aikin kafurai yace zalika huwa dalalul ba'id wannan shi ne kai da mabata wanda ya nesa da gaskiya ka rayu a duniya kai ta wahala ko mukiya ba bala da ba batan da wani Allah ke Allah ce gaba ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah ce alamtara anna Allah khalaqa samawati wal ard bil haqq nan ma ibn kathir na cewa wannan aya Allah subhanahu wataala yana bayyana mana da cikakken ikon shi kudurar shi cewa baka san ba ce baka gani cewa Allah shine khalaqa samawati wal ard bil haqq shine mahalicin samai da kasai kuma ya wannan halittun dan gaskiya dan manuwa bai su haka kurin kara zai ba wata manuwa ya yi su akan wata manuwa kuma ku sani ku wani mutane ake kera ku gyara kuna ta wurin kai in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so ba komai bane ba a wajen shi duka duniya gaba da sai ya hallaka ku gaba daya ya zo da halitta sabuwa wani wanda ke cewa awalam yara lil insanu anna khalaqnahu أولم ير الإنسان
ce awalam yaral insan shi wai jinsi na mutum da yake da rigima shi bai san ba da cewa anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin kai wannan mai rigima Allah ce daga dugon daga daga ruwan mani Allah ya ce muka halice ka amma wai wanda aka halitta daga ruwan mani eh wai shi ne yanzu uban dodo uban rigima da kai wani gudanar kaza rigima kullum jayayyar doka Allah kai an wahayi kadi mutum ko a baka a na'ura ko a hoto ka kai mutum ɗan a cikin cikin washi ya da wata uku ko wata hudu yadda ke yi ko zuwa ba shi nan Allah ya baka ya baka tausayi ka jibi mutum a wannan siffa a gwada ma shi ka ce wannan shi zai zo duniya ya rigima an mana kaza ba mu yarda ba yanci yace awlam yaral insan anna khalaqna min nutfatin fala wa qasim mubin shi mutum bai ganin cewa mu muka halice shi daga dukkan mani wa amma wani yana halin shine a yau mai rigima kuma rigima a hili wanda raba lana masalan wanda sai kharqa wa hayake buga mu Allah misali almunihid izam waje da mimu wa ya za a ce bayan an mutu a tashi kuna cewa bayan ya za a mutu a zama kasa a tashi wai waye zai wannan abu Allah ce kullu ga ya mishi mai wannan tambaya yuhi allazi aw anshaha awal awal mara ga ya mishi da yake tambaya ya za a yi a tare mutum bayan mutu ya zama kasa ga ya mishi wanda ya yi ta tun farkon gani shi ne zai sa yake halittar da kuma ce wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ba kai ba banza mutum kowace halitta Allah ya cikakken masaniya kan dukkan halittun shi ya ta kanka ina ga lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته